أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna ashirin da ɗaya ga watan jimada ula hijira nan ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan disamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mun dawo kan karatunmu na riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin muna cikin babun fil iktisadi fil ibadat babin da yake bayani akan takaitawa a cikin ibada a muna cikin hadisin sai na biyu ran Allah kara masa yadda yace wa fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu wagdu wa ruhu wa shay'un min ad-dulja al-qasd al-qasd tablughu a riwayatin lahu a wata riwaya gare shi shi Imam Bukhari ya rawaito saddidu ku iya daidaita wa qarihu ku kusanta wa qudu ku yi sammako wa ruhu ku yi yammaci wa shay'un min ad-dulja da wani yanki kuma na dare al-qasd al-qasda ku yi tsaka tsaki ku yi tsaka tsaki ta bulugu za ku kai inda ake neman ku a قوله الدين هو مرفوع على ما يسمى فاعله وروي منصوبا وروي لن يشاد الدين أحد وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه أي غلب الدين وعجز عن ذلك المشاد yace kaulu fadin sa da ya fada cikin hadisi na cewa inna ad-dina la yusrun to addinu din ya ce walan yushaddadin sai ce huwa marfu'un an kawo shi da rufu'a alama lam yusammi fa'iluhu kuma ba faɗi wane ne fa'ilin wannan filin ba ba ce walan yushaddadin ahadun ba sai aka masa rufu'a aka ce walan yushaddu a walan yushaddadin illa galabahu ba ce ahadun din ba da an ce walan yushaddadin ahadun za a ce to ba faɗi waye ya aikin ba kenan sannan wa ruya mansuban an rawaito shi kuma da nasba a karanta shi dina ba dinu ba kenan shine sai ya ce an karanta shi da lan yushadda dina ahadun ba wanda zai tsananta addini wa qawlu sallallahu alaihi wasallam da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace illa galabahu har sai addinin nan yarin jaye shi ai galabahu din sai wannan addini yarin jaye shi wa ajaza an zalikal mushad sai ya kasa shi wannan mai tsanantawa din an muqawamati dini akan tsaye da addinin nan likasarati turuki saboda yawan hanyoyinsa to wannan hadisin an riga an fara karanta shi a kalakun da ya gabata cewa sai na biro da ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce saddidu ku daidaita ku iya kawo abubuwan addinin nan yadda suke ku kawo su ku iya daidaito a ciki wannan shine makami na farko da ake neman mutum ya hau kai ya iya tsayawa cikin ayyukan addini ya iya tsayawa ya kawo su shi yasa alqur'ani yace mana ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima kaga nan Allah tabaaraka ta'ala yace ya kwanda ku imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana ta daidai to a cikin addini ana neman ka iya tsayawa daidai a cikin addini da ayyukan da zaka yi na cikin wannan addini ka iya tsayuwa a cikin su a samu istiqama a wajenka shine abin da ake magana nan wallahu istaqamu ala tariqati la'tainahum ma'an gadatan wanda suka tsaya akan hanya ta daidai to abu na farko da ake nema a wajen kowa shine iya tsayawa akan hanya ta daidai a cikin addini shi ne sallallahu alaihi wasallam yace sabbidu sannan kuma alqur'ani ya ga mana cewa innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda suka ce sun yi imani da Allah bayan sun yi imani nan sun mastaqamu sai suka daidaita sai suka tsaya a cikin imanin nasu ba amanu shikenan ba amanu sun mastaqamu bayan sun yi imani din sai suka tsaya suka daidaita a cikin addinin da suke yi tsayuwa a cikin abin da mutum yake yi shine saddidu din kenan mutum yayi tsayawa mu iya tsayawa ciki ba ka ce kai imani amma kuma baka tsaya ciki ba to ba samu ba kenan abin da ake nema shine ka iya tsayawa shine alqur'ani yace innal ladzina amru innal ladzina qarabuna summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu bakin ciki a gare su babu wato tsoro a gare su wanda suka iya tsayawa cikin arkanul islami da suka dauka na musulunci suna cikawa suna zuwa da shi yadda yake ba sa ragewa ba sa kasawa shine sun tsaya a ciki a wani wajen yace innal ladzina qalu rabbullahi summa istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون wanda suka tsaya cikin addini su ne mala'iku za su zo musu ranar mutuwa suna musu albishir da cewar kar su yi bakin ciki kar su ji tsoro za su tafi lahira kuma za su tarar abin da suke so za su samu a lahira wanda suka tsaya suka tsaya cikin addini to abin da ake nema a wajenka shine ka iya tsayawa a cikin abin da kake yi na addini duk ayyukan da kake ka kawo su a tsaye shi yasa malamai suka ce kowace sallah idan ka zo yi sai ka roki Allah nan ya baka istiqama kana fara sallah zaka yi wannan magana zaka ce siratal ladzina an'amta alaihim kace inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ka gani kana neman Allah shi da kai hanya madaidaiciya ka iya tsayuwa akan siratal mustaqim shi kake nema daga farko shine hanyar wa hanyar bayin Allah wanda Allah musu ni'ima to zo da ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sajjidu ku iya tsayawa cikin addininku ku iya tsayawa kaga nan ba wai ana gaya maka ka dauki ayyukan da yawa kai ta yi bane a'a ka iya tsayuwa cikin wanda ya zama wajibinka sannan ko nafilan ka dauka ka iya tsayuwa ciki saboda in baka tsaya ba to babu aikin kawai in baka tsaya ba to aikin bai samu ba da farillanka da nafilanka abin da ake nema shine ka iya tsayawa a ciki ba ka fasawa kana nan kana yi daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake baka kofa yace wa qaribu ku kusanto ku kusanto kusa da sha'anin lahira kusa da sha'anin Allah tabaraka ta'ala nan ma kuma sai ka nemi kusanta da me ake neman kusanci abubuwan da za su jawo maka ka samu kusanci da Allah tabaraka ta'ala Allah tabaraka ta'ala ya ce wa za salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a ni ina kusa duk wanda ya kira ni zan amsa masa to kaga shi roƙon Allah wani abu ne na neman muqaraba kana son ka samu kusanci da Allah tabaraka ta'ala to wannan irin su irin su ne zaka zaka zaka yi malaman har suke cewa to idan ba samu sadat a wajen ka ba samu tsayuwa a wurin ka ba tsayuwa tana ba da wuya to ka samu abubuwan da zaka na qurbani da su kana matsowa kusa da Allah da wannan ayyukan ibada da ayyukan ibada da zaka yi duka na neman kusanci da Allah tabaraka ta'ala kaga in taimako zaka yi dama an ce zawil qurba zaka bada taimakawa na kusa da kai yan uwanka danginka to ka taimake su abubuwa dai wanda zasu jawo maka kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala shine wannan shine gida na biyu da ake baka yanda zaka yi ka samu kai kai ibada da yawa kuma lokacin ka bai koye sosai ba bayan ka tsaya to ka samu abubuwan kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala kana kawo su kusa kana yi kana yi kana yi kana yi wanda duk abin da kai nan zai ja maka kusanci da Allah kuma zai ja maka kusanci da bayin Allah mutum ne dan uwanka ne kuna zaune da shi ko makwabcinka ne a ko yayanka ne ko babbanka ne ko mahaifinka ne ko wani naka ne to idan ka san cewa in ka masa wani kyautatawa zai jawo kusancin ya karu to sai ka dage kai wannan kyautatawa wa qaribu kenan ka jawo abin da zai jawo shi kusa da kai ku dawo kusa mutum koya yake in ka kyautata masa to wannan kyautatawa zai jawo ya dan ji sanyi a rayinsa ko da yake jin kada abun zai ragu ba zai zauna yadda yake ba to saboda haka idan baka samu daman yin ibadu da yawa ba ma to ka samu qurbanin nan yayi yawa a cikin kayanka ka kyautata wannan ka kyautata wancan ka yi wa wancan ka yi wa wancan ka yi wa wancan sai ka samu kusanci da Allah dalilin ka taimake su sannan da sallallahu alaihi wasallam ya ce wa budu sannan ku yi amfani da lokaci na safi na safiya idan gari ya waye wannan shi ma lokaci ne na neman kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala idan gari ya waye kar gari ya waye kai baka san ma ya waye ba gari ya waye an yi sallah asubahi kana baccinka har karfe 9 ko 10 ko fiye da haka baka san ma garin ya waye ba kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi taimako da wannan lokacin lokacin da gari ya waye lokacin da gari ya waye a nemi taimako da wannan lokacin shi yasa zaka ji ana cewa ko mutum ba musulmi bane to ba zai yadda in gari ya waye yana bacci ba ko ba musulmi bane balle musulmi kan yayin sallan asubahi zai gabatar da azkar dinsa da addu'o'insa da sauransu to wanda ba musulmi ba baya yarda idan gari ya waye ya tabbaci ko ba zai tashi ya sallah ba to zai tashi saboda ana neman taimako a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ana neman kusanci a wajen Allah da wannan lokacin wannan lokacin na safiya lokacin da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi taimako da wannan lokacin saboda haka sai ka gani ana maganan ana son mutum yana aikata ibada a wannan lokacin wa zikri ismi rabbika bukratan wa asila ka gani ka ambaci sunan ubangijin ka yaushe safe da yamma gashin da ma na kuma cewa yi wa gudu wa ruhu ku nemi taimako da lokacin safiya da kuma lokacin yammaci to wannan lokuta guda biyu dan adam baya gafala a cikin su Allah tabaraka wa ta'ala ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama kai ambaci sunan ubangijinka bukuratan wa asilan safe da yamma shi yasa yake lazimin safe a lazimin yamma izi ibadi da salatin annabi da la ilaha illallah da safe da yamma ma haka kana neman taimako da su wasabbi bihamdi rabbika bil gudui wal asal a wani wajen ko bil ashi wal bika ka nemi kai tasbihi wa ubangijinka safe da yamma ka gani Allah tabaraka wa ta'ala yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من القول بالغدو ولا صالي بالغدو ولا صالي ولا تكن من الغافلين ka ambaci sunan ubangijinka da yaushe a cikin zuciyarka kana mai gaskantar da kai kana mai kawo tsoron Allah da yaushe bil guduwi wala sali safe da yamma ka gani wa gudu wa ruhu kenan ka nemi taimako da safe sannan da yamma ka ambaci sunan Allah a wannan lokacin wala takun minal gafilin kar ka kasance a cikin gafalallu wanda ba sa zikirin Allah safe da yamma a wani wajen Allah tabaraka taala ya ce mana fi buyuti nazina Allah wa an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil hudui wa la qali rijalun la tulhim tijaratun wa la bay'un an zikrillahi wa iqamis salat Allah tabaraka taala ya ce a cikin masallatai na dakin Allah da zaka samu wasu mazaje wanda suna zikirin Allah suna ambaton Allah bil gudu wal asali nan ma safe da yamma suke yi la tulhim tijaratu wala bima an zikrillah wa iqamis salati ba wani kasuwanci ba wani neman duniya da zai hana su wannan zikirin Allah ko kuma ya hana su sallah yanzu ba haka ana maganan safe da yamma na gashin alqur'ani kace kace Allah ya bayani cewa ana neman kusanci da Allah da wannan lokacin safiya da maraice bayan an yi sallar asubahi da bayan an yi sallar la'asar واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تدع عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من غفلنا قلبه عن ذكرنا وتباواه وكان أمره فرقا هذا نينما الله تبارك وتعالى يجي قال صلى الله عليه وسلم كحقر تد كان كذونا تاريد متعنن مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ونسكي أمبتهم الله سافد يمّا nan ma ake magana safe da yamma dan me suke yi yuriduna wajha suna neman yardan Allah tabaraka wataala saboda ka wannan lokaci na safiya da maraicin ba a barin sai ta haka kawai bayan sallar asubahi ba za ka bar lokacin ta haka kawai ba amma ba aiki ne na dole a wannan lokacin ba aikin dole sallar asubahi ne kai ka kai aikin dole sallar asar ne kai ka kai sai dai in kana neman kusanci da Allah tabaraka wataala in kana neman kusanci to sai ka zauna bayan asuba kai su ibadi kai salati annabi kai la ilaha illallah bayan la'asar kana neman kusanci sai ka zauna nan ma kai su ibadi kai salati annabi kai la ilaha illallah wannan na neman kusanci ne da Allah tabaraka ta'ala in kana neman kusanci da Allah sai ka yi wannan sannan ka samu istiqama kuma ciki ba ka yi yau ba ka yi gobe ba sai jibi ka sake yi sai a ya zama in ka ɗauka to shi kenan kullum ne za ka yi kaga nan ana maganan safiya da maraici wa guzu wa ruhu safe da yamma kenan safe da yamma safe da yamma annabin Allah fa annabi zakariya alaihi salam da Allah ya bashi labarin zai samu da sai ya ce qala rabbi ja'al li aya qala alla qala ayatuka alla tukallima an-nas thalathata ayyamin illa rabba wa dhkur rabbaka bil ashi wal ibkar sai aka ce ayan sa shine ba zai na magana ba kwana uku amma yayi yayi tasbihi yayi yayi zikirin Allah safi da yamma a wani waje aka ce فخرج على قومه من الميراث فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وأصيلا sai bi daga mutanen sai ce kuna tasbihin Allah safi da yamma to saboda haka wannan maganar safi da yamman da ake yi zaka nemi taimako da wannan lokaci ne na safiya da maraice da zikirin Allah a wannan lokacin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa wudu wa ruhu sanan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa shay'un min ad-dulja da wani yanki kuma na dare da wani yanki na dare wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila haka Allah tabaaraka wa ta'ala ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da daren nan in lokacin dare yayi kuma to kai kai sujjara wa Allah tabaaraka wa ta'ala sannan kai kai ta tasbihi a cikin wannan daren sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shay'un min ad-durja da wani yanki na dare ka dauke ni ibada a yanki na dare ma kana yi ko dan kadan ne ko nafila ne dan kadan kadan kana yi kafin gari ya waye wa shay'in min ad-dulja isa ne sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka taala yace masa wa min al-layli fatahajjir bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda shi ne sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi da dare yayi tahajjudi yayi nafila to sai ne sallallahu alaihi wasallama yace ka nemi taimako idan ka zama bawan Allah to da daddare ma ko dan kadan ne ka tashi kafin asuba ta yi ka dan yi nafila sanadi sallallahu alaihi wasallam yace alqasd alqasd tablughu dan dadai dadai dai aikin ba wai mai yawa ba ka dauke shi dan dadai dadai zaka kai inda ake neman ka ba wai ana nufin an kira waɗannan abubuwan ka Allah wai abun yayi yawa bane a'a abun da ake nema shine ka iya yin kowanne daidai yadda zaka iya amma ka dauke shi dole ka dauke shi kullum ka dauke shi kowanne lokaci shi ake nema za ka iya tsayawa cikin ibadodin da aka baka na wajibi salloli guda biyar baka wasa da su sannan kana neman kusanci da Allah tabaraka wataala cikin taimakon mutane cikin yin nafilfili cikin yin ayyukan alkhairi sannan da safe kana taimakon kanka da yin istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah in gari ya waye sannan da yamma ma kana istighfari kana salatin annabi kana la ilaha illallah sannan da daddare kana dan tashi kafin gari ya waye ka dan yi nafila ko raka'a biyu ne kaga waɗannan ayyukan dukan su ai ba wai yawa suka yi ba duk zaka iya yi ko baka san ka kayi ma zai iya bin jikinka har ka saba dan ka zauna kai istighfari 100 kai salati annabi 100 kai la ilaha illallah 100 bayan asuba in ka saba da shi ba zai dauki lokaci ba zaka yi ka gama sannan bayan la'asar ma haka zaka yi ka gama sannan cikin dare in ka saba tashi ka tashi kai nafila ko raka'a biyu ne ka koma in dai kai rike shi ya zama lazimi to ko babu alam zaka tashi in lokacin tashin gari zaka ji ka tashi ka sai ka tashi kai sai aka ce maka alqasd alqasd ka dauki ibadan nan yadda zaka iya ba wai ka ji an fadin nan ka je ka rungumo ko ka rungumo shi da yawa yanda ba zai je ba a'a ka dauki abin da zaka iya shine ibada wajen Allah tabaraka wataala ka dauki abin da zaka iya da yanzu a ce ka tashi kai nafila raka'a 100 gobe ka ka gagara kana ta bacci baka sallah asuba ba duk lokaci ya kure baka komai ba saboda nafilan nan da ka buga da dare wanda a ce raka'a biyu kai ka koma kai baccin ka ya fi sauki ɗaya kenan sannan na biyu ka iya yi kullum ka iya yi kullum ba ka yi yau ka bari kuma duk sai ran da ka ga dama kuma duka sake yi ba an fi so ka zauna cikin wannan ibada din shi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce mana al-qasd al-qasd tablughu ku dauki abun dadan gurgudo yadda za ku iya za ku isa zuwa inda ake neman sannan malamin mana sharhin wannan hadisin yace shi addinu da aka kawo shi an kawo shi marfu'i ne ba faɗi waye ya aikata aikin ba da an faɗi wanda ya aikata aikin to za a kawo shi maf'ulun bihi kenan wanda aikin ya sauka a kansa sannan an rawaito shi ma mansubin kamar a ce lan yushaddadina ahadun kaga lan ta shigo saboda haka za a ce yushaddadina ahadun ba wani wanda zai tsananta wa kansa addini sai addini ya rinjaye shi nan sai malam yace ai galaba huddinu sai addini ya rinjaye mutum idan ya tsananta ba su ka dauki abin da tsanani ba wani abu mai tsanani a cikin addini kuma wa ajaza an zalika mushad shi wanda ya dauki tsananin nan sai ya gagare zai dawo ya gagare aikin gaba daya an muqawamati din ya gagare ayyukan addini na dole na kama gagare saboda ya dauki abun yayi tsanani ya tsananta wa kansa sannan likasar turiki ko kuma hanyoyin sun yawa hanyoyin ayyin ayyukan ya fi ɗan faɗi aikin alheri barjak ba su iyaka sai ya ce kowanne zai yi zai yi ba zai yi ba duk ayyukan alkhairin da aka faɗa cewa ana so mutum ya aikata aiki iri kaza ana so yi kaza ana yi sai ka ce ai du sai na yi su gaba ɗaya kaga ma'ana ba za ka kowanne ba kenan dan me za ka karye ka gagare yin kowanne a ciki to saboda ka ɗauki abin da za ka iya sannan ya ce mana alghadwatu sayru awwalin nahar abin da ake nufi da alghadwa shine tafiya da ake yi farkon rana idan gari ya waye ka tashi kai aikin alkhairi lokacin da garin nan ya waye ka nemi taimako da wannan lokacin kar ka bari sai gari ya waye tukunna ko neman duniya za ka yi in ka bari sai rana ta fito ka je ka ai ka sha wahala ko sai a ce ai ka makara da ka zo da wuri da yanzu an dauke ka amma riga an dauki wanda za a diba baka bido ba saboda haka to lahiran ma haka ne in gari ya waye to ka tashi a lokacin ka nema ba ka ta bacci sai an gaba raba wanda za a ba su na ranar tukun naka dace ka ce kai ma ga gaba kama kare kenan sai ka ini baka samu komai ba saboda ka ake neman taimako da wannan lokacin farkon rana sannan war rawhatu akhirun nahari da kuma rawha shine karshen rana bayan la'asar nan ma an yi aiki an gaji an dawo bayan la'asar to nan ma ka sake koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala ka sake neman taimako da wannan lokacin saboda an ga an gabala can wasu suna gaggawa saboda sauri zan fita ka fito karfe ana asuba ka fito ana asuba ka fito in ka ƙara minti kaza ba za ka same mu ba za ka ga aiki ko za ta bi wani karatu ko neman kuɗi ko wani abu wannan to kada shagaltar da kai in ka tashi sai ka samu kai zikirin ka sassafe da istighfarin ka kai salatin annabi ka halalan ka sai ka fita an ji an yi aiki an gaji kowa ya gajiya sallar asar din ma da kyar za a yi an gaji an gaba da kenan a lokacin la'asar ta yi to in an dawo nan ma kai ma sai ka kama kuma nan ma ba za ka fasa ba sai ka yi zibarin ka yi zalatin annabin ka kai halalanka a wannan lokacin ma menene ba ka manta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan halin da ka samu kanka lokacin fitanka da lokacin dawowanka kowane lokaci ka yi amfani da shi saboda me an gaba da an gaji sannan wa durja abin da ake nufi da durja kuma shine akhirul layli karshen dare da aka ce wa shay'un min ad-dulja ana nufin ƙarshen dare wato kafin alfijir yake to ake nufi to wannan lokacin ma ba a son mutum ya bashe wuce kafin alfijir yake to kafin alfijir yake to ana so ya zama ka tashi ba sai an an alfijir ya ke to an shiga sallah tukunna kake tashi ba ha ba haka ake so ba ana so kafin alfijir yake to ka tashi ka samu kaɗan yi nafila ko kaɗan ne a wannan tsakanin ka gama na bilbilin ka gare masallaci ba kawai kana tashi sai a lola sai tafiya masallaci sallah a goma da kira za ka samu ba ba haka ake so ba akirul laili ƙarshen daren na ana so ka tashi akwai hadisin da zamu karanta yana na gaba zai mana magana cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa a ƙarshen dare zai na kira cewa ina mai mabukaci ya zo na amsa masa bukatarsa ina me nema na bashi a ƙarshen dare to saboda haka wannan lokacin na ƙarshen daren ba a so ka bar shi ƙarshen dare ne kai tabbaci baka tashi ba har ya wuce wa hadha isti'aratun wa tamsil yace wannan maganganun da aka yi na cewa ka nemi taimako ka iya tsayawa saddidu wa qaribu wa gdu wa ruhu wa shay'un min ad-dulja da aka faɗa an yi isti'ara ne wato ma'ana an faɗi lokutan ana nufin an kawo magana ne ba hakan ne an kawo zancen ne ana nufin asalin abin da ake nufi shine kai ibada a lokacin ba ana magana kawai iya safe iya rana iya yamma iya dare bane ba lokacin ake gaya maka kawai ba an yi aron lokacin ne ana nuna waɗannan lokutan masu muhimmanci ne kuma misali ne ake baka ma'anarsa shine ista'inu ala dhatillahi azza wa jalla ka nemi taimako da waɗannan lokutan wajen yin biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin su bil amali da ayyuka fi waqtin nishadikum a lokutan ku na nishadi waɗannan lokutan da aka lissafa su ne lokutan nishadi na mutum hutawa yake so yi in gari ya waye zai yi baccin safe kaga zai huta illa asar dai wani sun ba azar ya kama bacci ma wani tashi ba har biyar balle ya zalla lafar a cikin jami'i in ƙarshen dare yayi nan kuma dadin bacci ya zo ba zai iya tashi ba to waɗannan lokutan ake so ka nemi taimako da su ka dage kar ka basu su wuce yace wa fariqu qulubukum bihaythu tastazilluna al-ibadata wa la tas'amun yace ku ba wa zuciyoyinku faraga ku ba su fili bihaythu tastazilluna ibadata ta yanda za su na jin dadin ibada a wannan lokuta da aka lissafa wala tasamun yanda kuma ba za su gajiya ba ba za su ba su ebe tsammani ba kaga nan yana maka bayanin ka kawo ibadar dan da daidai yadda zaka iya yi zuciyarka ta riga ta saba ana sallah asuba sai ka zauna kai azkar ɗinka kai istighfari ka kai salatu annabi kai la ilaha to in baka ma ba zaka ji dadi ba sai ka ji kamar garin bai waye ba ya waye amma ba zaka ji dadi ba sai kai saboda ka riga ka saba sai zama zuciyarka ma tana jin dadi da wannan ibada duran da aka ce yau an yi sallah asuba baka samu ba a jami'i sai ga duniya duk ta maka baki ko kuma a ka samu asuba jami'a amma baka sauna bayan asuban nan kai abin da kake yin nan ba sai ga duk hankali ya tashi nitsuwarka da jin dadin ka shine kai wannan aikin kuma hakan zai jawo mutum ba zai ɗebe tsammani daga rahmar Allah ba saboda kullun yana nan yana aikata ayyuka la yas'amul insanu min du'a ila khair shi dan adam baya ɗebe tsammani daga wato addu'a alkhairi kullum yana so alheri ya same shi to saboda haka yanda baka tsebe tsammani cewa yau zaka samu kaza ko zaka samu kaza shi ma shanin Allah karka ce ai bazan samu ba a kai tai kai tai sai Allah baka sannan yace mana wa tabluguna maqsudakum idan ka rike wannan ibadun kana yi zaka kai zuwa ga manufarka abin da kake nufi Allah zai baka shi sai ka zama bawan Allah sai ka zama na Allah sai ayyukanka su yi kyawu ko baka wahalar da kanka ba ayyuka ne ɗan kaɗan kaɗan kaɗan ka ɗauka ka rike su kana yi yace kama anna al-musafir al-haziqa yasiru fi hadhihi al-awqat wa yastarihu huwa wa dabbatuhu fi ghayriha fa yasilu al-maqsuda bi ghayri ta'bin wallahu a'lam yace kamar yadda anna al-musafira matafi al-haziq mai kokari yasiru fi hadhihi al-awqat zai yana tafiya waɗannan lokutan da muka lissafa ne wa yassarihu huwa dabbatu shi da abun hawansa abun hawansa kuma za su huta fi gairiha a lokacin da ba wannan lokacin ba fa yasilu fa yasilu al-maqsuda sai ya isa inda zai je bi gairi ta'abin ko bai gaji ba wallahu alam Allah ne masa kana wajen yana ga mana cewa waɗannan lokutan da aka lissafa safe yamma ƙarshen dare yace su ne lokutan matafiyi mai himma idan mutum zai yi tafiya zai baka misali ne mutum da zai yi tafiya sai yana su tafiyar sa ya ci riban tafiyan nan to kafin gari ya waye zai tashi asuba ta yi kusa zai tashi ya shishi ya yi komai ana sallah asuba sai ya yaya sai kama ni ba zai zauna ya yi tabbaci har sai bayan asuba har sai gari ya waye rana ta buge shi tukuna ta wani yau ba za ka yi tafiya tashi mana a ba zai zama haka ba za ka samu kafin asuba ne zai tashi zai yi tafiya a cikin wannan lokacin bayan asuba idan ya yi tafiya ya yi tafiya ya yi tafiya shi kenan in rana ta yi kuma da shi da dabbansa da abun hawansa da yake kayi sai sai nemi waje inda za a faka kenan inda za a huta sai a nemi waje a huta sai a huta in rana ta yi idan aka huta bayan la'asar kuma sai ta yi sai ci gaba tafiya bayan la'asar kuma sai ci gaba tafiya rana ta yi sanyi kenan saboda ka sai ka ga mutum a rayuwarsa ma ya yarda da haka a yanzu abin da mu bari mu yi da safe mana a mu bari mu yi da yamma mana hatta mutum ba shi da hankali da shi ba tunani ne kai kai rayuwanka kawai in ayyukan ka ne suka ce da safe kake so kai ko da yamma amma sha ne lahira ba za ka yi komi da safe ba za ka yi komi da yamma ba a ai ba ka yanda kake neman taimako da safe a cikin sha'anin rayuwanka na duniya haka ake so a sha'anin lahira ma safen nan ka nemi taimako sannan yamma ma ka nema sannan ka yi sabuko ka tashi kafin gari ya waye yanda in kana da wani abun ka mai muhimmanci kafin gari ya waye za ka tashi ka ce za ka yi ta bakar wani abu mai muhimmanci da ya wuce lahiran da za ka tafi baka san rana ba baka da abin da ya wuce mai muhimmanci kamar wannan kai matafiyi ne a duniya wata rana kuma dole ka za ka tafi to ka yi sabu ko na tafiya ko baka yi ba shine shine ka dauki wani abu na dare na kaishen kenan wa shay'un min ad-durja yankin dare na kaishen nan tashi kai sabu ko ina zaka je lahira ne yaushe ne ne baka sani ba saboda haka wannan tafiya tana nan kullum ba fashi har ran da zaka amsa ta to tunda tana nan ba fashi to kai ta mata sabu ko kullum kai ta mata sabu ko kullum ita wannan tafiya tunda dole za a yi ta dole za a yi ta wannan tafiya sunan ka duniya bako ne kai akwai ran da zaka koma can inda ka fito to tunda akwai ranan to yi sabu ko mana sannan in ka zo duniya ka gama ayyukanka in yam in yamma yayi to nan ma sake nada tafiyan nan wata gilfa garin ba zai sake wayewa da kai ba to shine amfanin ka dauki hanyar bayan Allah kenan idan ka dauki dalilin bayan Allah nan amfani da zasu maka kenan bayan kana yin farillanka sai ka dauki nafilfilin nan ka karawa kanka istighfari salatu annabi la ilaha illallah kana sabuko da su kana wayan gari da su kana yin yammaci da su yace idan haka ya faru bayan la'asar ka huta ka tashi ka ci gaba tafiya bayan la'asar ka yi sabuko da safe dabbar da kake kanta ba za ta gaji ba ba za ta gaji ba ka fita da sassafe ka hau dabba za ku yi tafiya rana tana sai ko sai kuka tsaya hutu dabba za ta gaji ba za ta gaji ba bayan la'asar sai ka tashi to tashi mu ci gaba tafiya ko tashi kuka ci gaba da tafiya dabbar da kake kanta za ta gaji ba za ta gaji ba za ka yi sai inda za ka za ka isa za ka sai inda za ka ba gaji ba to me dabbar da kake kanta yanzu jikinka ko ko shi ne shi ne dabba da kake kanta yanzu kake rayuwa da shi ba zai gaji ba jikin ba zai gaji ba ka ta isa safe ka dan yi ayyukan ibadanka ka tafi ka je kai abun da zaka yi la'asar ta yi ka dawo ka ce to mu ci gaba da tafiya kun dan ƙara tafiya zai gaji jikin ba zai gaji ba ba zai gaji ba kuma a haka har kai sai inda ake neman ka shine sai ya ce fa yasulul maqsud bi ghairi ta'bid mai irin wannan tafiya yana tafiya sassafe sannan da la'asar in rana ta ya huta da la'asar ya koma cigaba da tafiya zai isa inda zai je bai gaji ba zai isa inda zai je bai gaji ba to ma'ana in ka dauki waɗannan nafilfilin kana yi ka dauki waɗannan zikirorin kana yi safe da yamma zaka isa inda zaka baka baka gaji ba baka gaji ba daga ga sallallahu alaihi wasallam ya baka hanyar neman zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala babu gajiya kai safuko kafin asuba ka tashi ka nemi hanya na tafiya wajen Allah tabaraka wa ta'ala bayan asuba ka nemi hanyar ka dan fara tafiya bayan la'asar ma kai sai ka isa wajen Allah tabaraka wa ta'ala baka gaji ba sai ka zo a rayu da kai a duniya ana tsammani in bin shagalin duniya ba abin da kake ashe shagalin lahiran ma kana yi kana yin na duniya kana yin lahiran saboda mai alqasd alqasd ne ka dauki abun daidai daidai ne kake yi baka gaji ba baka gaji yadda jikinka ba baka gaji yadda kowa ba kuma ka isa inda ake neman ka shine isa wajen Allah tabaraka wataala Allah ba mu iko cikin wannan ayyuka na alkhairi albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallahu alam Allah ne masani zamu dakata nan insha Allah abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma umrik al-Khatim lima sabaq nasr al-haq bil haqq al-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum